hadisin mu na farko yau dangane da bayanin addu'a ta kariyar kai daga shirka an karɓi wannan hadisin daga abu ali wane ne abu ali ya ce rajulun min bani kahil wani mutum ne daga ƙabilar bani kahil ƙala shi abu ali ɗinnan ya ce khatabana abu musal ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abu musal ash'ari ya yi mana hudu ba faƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ita ku hada shirka ku kiyaye wannan shirka da kuke gani don me fa'innahu domin shi shirka akfa min da bibin namli ya fi ɓoyuwa daga tafiyar tururuwa kun san tururuwa in tururuwa tana tafiya kana jin sautin tafiyar ta to yadda kasan sautin tafiyar tururuwa ya ɓoyu ga kunnuwan mutane to hakan ga shirka ta ɓoyi ga sanin mutane menene ma'anar wannan magana wato kenan saboda ɓoyuwar shirka abubuwa zai yawa waɗanda mutane ke aikatawa shirka ne amma su suna aikata su musu san shirka ba ne kun fahimta shi ne ma'anar fa'innahu a famin da bibin nabli domin shirka ta fi ɓoyuwa daga tafiyar tururuwa faƙama ilaihi abdullahi bin hazanin sai wani nan abdullahi bin hazan wa qais ibn al-mudarib da qais dan mudarib sai sun ka miƙe zuwa ga abu musul ash'ari faqala sun ka ce wallahi la takhrujanna mimma qulta wallahi ko dai ka fita daga wannan magana da ka faɗi awla ya ce awla na ce yanna umar ko ku wallahi mu zo mu umar mu kai ƙararka me ma'anar wannan magana ta su ko dai ka fita daga abin da ka faɗi ko mutum inda umar mu kai ƙararka me ma'anar ka fita daga abin da ka faɗi ma'ana ko ka kawo mana dalili akan wannan magana da ka faɗi ko wallah mutum mu faɗa ma umar to me hikimar an kawo maganar manzon Allah a ce wallahi ko ka kawo dalili ko mu faɗa ma umar domin umar wannan ya nuna mana ashe umar yana tsanantawa ga masu cewa manzon Allah ya ce don saboda kariya kada kowane makareci ya bude baki ya ce manzon Allah ya ce duk abu mai darajar jama'a dole sai an bashi kariya kun fahimta to maganar manzon Allah magana ce mai daraja don haka bai kamata a batta na haka bude sake ba da mai gaskiya da mai ƙarya da mai addini da wanda ba mai addini wanda duk ya motsa ce manzon Allah ya ce dole sai hukuma ta ba maganar manzon Allah kariya kun fahimta to matakin da sayyidina Umar dan Khattab ya dauka kenan in ka ce manzon Allah ya ce sai ka kawo ka ko Umar ya ladabtar da kai to shine su ba taba jin wannan magana da Abu Musa al-Ash'ari yayye ba sun dauka ra'ayin Abu Musa al-Ash'ari ne sai sun ka ce wallahi ko ka fita daga wannan magana ma'ana ko ka kawo dalilin ka na wannan magana awalla na ce yanna Umar ko wallahi mutai inda Umar sarkin musulmi mu kai karaka ma'adunan lana daɗa ko ya yi muna izini au gayar ma'azunin ko kada ya muna izini amma za mu zo faƙala sai abu musa al'ashari ya ce bal a'aha a harju min makultu zan fita daga abin da na ce me ya ma'anar zan fita daga abin da na ce zan kawo dalili ga wannan maganar da ni ga dalili na sai ya ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta yi wata rana manzon allah ya mana faɗo ba kamar yadda ne muku hudu ba kenan ko in ji abu musa faƙala sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu hadha shirka ku kiyaye wannan shirka kamar dai yadda abu musa al-ash'ari ya faɗa musu yace wata rana manzon allah ya mana hudu ba yace ya ku mutane ku kiyaye wannan shirka fa innahu domin shirkan gada kun ka gani akhfa ta fi boyuwa min dabibin namli daga tafiyar tururuwa jama'a abu musa ya fita ko yana da saura ya fita ya ba da dalili kaga ashe maganar da abu musa ya faɗa musu ba da kai ya faɗi ba ya samo ta ne daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam faƙala man sha Allah an ya kula abu musa ya ce wanda allah ya so ya yi magana lokacin da annabi ya faɗi wannan maganar sai ya yi magana sai ya ce wa kaifa nattaqihi yaya za mu kare kanmu daga shirka wa huwa akhafa alhali kuma shirkar ta fi koyuwa min dabibin namli daga tafiyar tururuwa ya rasulullah ya manzon Allah ya za mu kare kanmu da gare ta bayan ka ce kuma shirkar ta fi koyuwa daga tafiyar tururuwa ma'ana abubuwa zaiyawa da muke aikatawa ba mu san cewa shirka ba ne to ya za mu kare kanmu ga abin da ko sani ne ba mu yi ba ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga addu'ar kariyar kai nan daga shirka sai ya ce ƙulu ku rinƙa cewa Allahumma ya Allah inna na'udhu bika mu muna neman tsarinka min an nushrika bika shay'an daga mu hada wani abu da kai na alamuhu wanda mun san cewa shirka ne hada shi da kai wannan stagfiruka kuma muna neman gafararka lima la na'lamuhu ga abinda bamu san cewa shirka bane kun fahimta wannan ita ce addu'a kariyar kai daga shirka Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wannan ita ya kamata kowane musulmi ya rinka karanta ta kun fahimta me ya amfaninta ita ce addu'a kariya kai daga shirka irin su riya irin su sum'a shirka karama da shirka babba da shirka wadda an ka sani da wadda ba a sani ba duka wannan addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala yana kare mutum daga shirka in yana yin ta rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin warwatuhu marwayatan hadisin ila abi ali har zuwa ga abu ali muhtajjin bihim fi sayyid duk waɗanda an kai hujja ne da su cikin bukhari wa abu ali shi kuma abu alin wasaka ibn hibbana imam ibn hibbana ya wasaka shi ya ce ta ne walam ara ahadan jarrahahu hafiz ibn hafiz ibn al ibn alwa hafiz al-munziri hafizul munziri ya ce wa lam'ar ahadan banga mutum guda jarrahahu da ya mikanta shi wannan bawan Allah abu alaba ba wanda ya soke shi ya ce ga illarsa kaga ashe kenan wasaka wa ibnu hibban ta yi mutum ne saka kun fahimta to a takaice dai wannan hadisi hadisi ne hasanun ligairi kun fahimta tunda ya zan hasanun lagairihi ana riko da shi ko ba a riko da shi ya halatta a riko da shi to kun ji wannan hadisin ko me wannan hadisin yake karantar da mu yana karantar da mu cewa shirka jama'a tana da yawa abubuwan da ashirka suna da yawa wasunsu mun san su kwalan-kwalan cewa shirka ne sannan wasunsu mu da ke yin su ba mu ma san cewa shirka ba ne shi an ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu akhfa min dabibin naml shirka ta fi boyuwa daga tafiyar tururuwa yanzu da tururuwa za ta biyo cikin masallacin nan akwai mai jin sautin tafiyar ta ba mai ji to kaga sai annabi yace to yadda ka san sautin tafiyar tururuwa ya boyi ba a ji to hakan ga shirka to ta fi sauti ta fi tafiyar tururuwa boyuwa ashe kenan abubuwa da yawa waɗanda yake shirka ne amma mutane ba sani ba bari in baku misali musulmi yana shirka bai kamata a ce musulmi ya yi shirka ba kun fahimta amma da yawa kuka jin musulmi ya yi rantsuwa da wani Allah na rantsa da ka'aba ka'aba Allah ce ka gani wanda ya rantsa da ka'aba me yayi ya yi shirka amma wanda ya ce ya rance da ka'aba ya ɗauka ya yi shirka ba san shi ya shirka ba ce ko ya ce na rance da hurhuran ma'aikin Allah hurhura ta ma'aikin Allah eh ko ya rance da tantabarun hubbari har tantabarun hubbari ana rantsuwa da su eh ko ku don Allah don annabi kaga duk waɗannan abubuwan shirka ne haka annabi ya ce hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw asharaka duk wanda ya rantsa da wani Allah ya ku jama'a annabi ya ce hakika ya kafirci ko ya yi shirka kun fahimta a kenan shirka ce rantsa da wani Allah sai dai wace irin shirka irin shirka ta riya yaya shirkar riya take shirka karama menene bambanci tsakanin shirka karama da babba shirka babba ita ke fitar da mai yinta daga addini kwata-kwata ka zama mushriki ka fita daga addinin musulunci amma shirka karama babban laifi ne gudan gungume mai girman laifi gare ta amma ba ta fitar da mayyanta daga addini shine bambancin shirka karama da babba to kaga irin riya manzon Allah mun karanto baya sallallahu alaihi wasallama yayi hadisai masu yawa ya faɗi cikin hadisai masu yawa cewa riya shirka ce amma wace irin shirka karama wadda ba ta fitarwa daga addini to haka rantsuwa da wani Allah shi ma shirka ne amma ba ya fitarwa daga addini kun fahimta kamar ka ce don Allah da wani in ba don Allah da wani ba ka sa wawal atafi in ba don Allah da wani ba da ban samu abu kaza ba ko in ba don Allah da wani ba da abu kaza ya far mini na shari kaga wannan kaga shirka ne ka hada wannan da Allah sai dai ka ce in ba don Allah sannan wane sai ka sa thumma maimakon ka sa wawun ta atafi sai ka sa thumma in ba don Allah ya taimaka ba sannan shi ma wane ya sa hannunsa kun fahimta amma in ka ce in ba don Allah da wane ba kai ya atafin wane nan akan Allah ko wane ne shi ko kai shirka to Allah ya tsare mu daga shirka ka gani yana cikin abin da wannan hadisin ke karantarwa ko sannan ya nuna ashe yadda muke tsoron shirka haka su ma sahabbai da tabi'un tabi'ut tabi'ina su ma haka kullun cikin kwanan tsoron ta suke sannan abu na uku da wannan hadisi ke karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shugaba ne mai tausayin al'ummarsa malami ne wanda ya iya karantarwa bai bar duniya ba sai da ya ba mu maganin kariyar kai daga shirka addu'a ta kariya kai daga shirka ga tsanan don haka duk wanda ke tsoron kada shirka ta riskai da ko wanda ya sani ko wanda bai sani ba to ya fake wannan addu'ar da manzon Allah ya bayar kun fahimta sannan daga cikin nau'ukan shirka kuma ashe akwai waɗanda mun ka sani kuma akwai waɗanda ba mu sani ba wasu ƙarara duk wanda ya yi sujuda ga wani abu wanda ba Allah ba ya yi sujuda ga gunki ya yi shirka ko bai yi ba akwai wanda bai san sujuda ga gunki shirka ba ne kaga ashe wannan shirka ce karara kun fahimta kenan daga cikin shirka akwai wanda yake kowa ya san da ita wannan shirka ce karara bayanan ne ya ce sannan daga cikin shirka kuma akwai wanda akoye ya mutane da yawa ba san da ita ba har musulmi ba san cewa shirka ba ce sannan abu na hudu da wannan hadisin ke karantarwa yana nuna mana irin yadda sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu anhu ya dauki mataki na kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar kofa bude duk wanda ya ga dama ya ce manzon Allah ya ce ba a zamanin Umar in kace manzon Allah ya ce kaza sai ka kawo dalili sai ka kawo shaida in ba haka bai ma buloli don me ba don umar na kiyayya da hadisan manzon Allah ba a saboda kariya jama'a sadadin an kaba kofa buɗe a ce da mugu da na ƙware kowa ya zo ya shiga mayagu za su shigo ko ba za su shigo ba kuma abin da ya faru kenan ba an samu wasu ka zo suna ƙaga hadisai na ƙarya ba jiya ba mai wani hadisin ƙarya ba haka shi kenan ya nuna akwai masu ƙaga hadisai su na ƙaga abinsu amma kuma sai su ce manzon Allah ya ce to saboda kariya kwaɗe irinsu samun irinsu ƙangi shi ya sa umar ya ɗauki mataki na fatar kun fahimta sannan a shi ya nuna wa manzon Allah ƙarya ba yanzu gaba tun zamanin magabata wasu sun ka fito suna wa manzon Allah ƙarya suna cewa ya ce alhali bai ce ba Allah ya tsare mu daga wa manzon Allah ƙarya da dai sauran abubuwa sannan kuma mutum ko da amintacce ne babu laifi in yayi magana a ce ya kawo dalili abu musal ash'ari jama'a amintacce ne har ga waɗannan da sun kace ya kawo dalili ba wai don ba su aminta da shi ba ƙarin tabbatarwa kawai suke so don sun san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wa manzon Allah ƙarya amma sun kace wallahi ko ka kawo dalili ka fita ga maganar da kai ko mu kai ƙararka inda sarkin musulmi yace a'a ku bari in kawo dalili sai ya kawo musu dalili ce da yace musu manzon Allah yace sun musanta ashe shi ya nuna amintacce ne wurin su don haka babu laifi in mutum ya yi magana da ba a sani bai ce ya kawo dalili sannan kai kuma an ce kawo dalili kakka ya hushi ya kokari kawo dalilin da dai sauran abubuwa masu yawa da wannan hadisin ke karantarwa to da wannan hadisi ko mun kawo karshen babin abin da ya shafi riya kwata kwata mun yi kwadaitarwa game da ikhlasi ko sannan kuma mun yi tsoratarwa game da riya daga ƙarshe ya kawo fasali addu'ar da wanda ke tsoron da ya kamace ya faɗi to ga addu'ar nan kowa ya haddace ta ya rinka yi yace warawahu abu ya ala wannan hadisin na abu ali nace muku hadisi ne hasanun ligairi ko yace warawahu abu ali bin hawihi abu ali ya ruwaito shi da kwatancinsa min hadisi huzaifa daga hadisin huzaifa ibn al-yaman illa annahu qala fi sai dai cikin hadisin huzaifa ya ce yaqulu kullu yawmin thalatha marratin kullun mutun ya faɗi sau uku ya karanta wannan addu'a sau uku sai dai wannan hadisi wannan riwaya ta Abu ya Ala wanda ya karɓo daga Huzaifa bata inganta ba don me akwai mutum mataruki cikin isnadin don haka wannan riwayar da ifatun jiddan ce sai ku samu sai ku samu tadadun da jima amma shi wancan ta farko na Abu Ali shi Hasanun ne Hasanun Lagari kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi yau za mu shiga sabon littafi yace kitabu sunna haka ibn hajarin ya sa ibn hajarin ba ya yi ba yana cikin waɗanda na yi iftisarin a targhib wa tarhib ba to da ya zo nan sai ya ce kitabu sunna littafi mai bayani game da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi sunna sai ya ce babu targibi fittiba ilkitabi wa sunna babi mai bayanin kwadaitarwa fittiba ilkitabi ga biya alkur'ani wa sunna da kuma sunna Allah shi ƙara lullubin mujaddadi ɗan hodiyo da rahamarsa shehu ɗan hodiyo nan cikin wannan gari na sakkwato ya rubuta littafi ya samai wasiƙatul ikhwan kitabu wasiƙatul ikhwan fi wujubi tiba'il kitabi was sunnati wal ijma' littafin wasiqa zuwa ga yan uwa wasiqa ai kalma ce balarabe amma ta kuma bahaushiya da Hausa me ya sunan wasiqa wasiqa to wasiqa ce ya rubuta yan uwa ne waɗanne yan uwa yan uwa ne musulmi Allah shi ƙara yi mai Shehu Usman rahama sai ya rubuta ma yan uwa ne musulmi wasiqa domin bayyana musu wajabcin biyan alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai shehu ya kyauta ko bai kyauta ba ya kyauta Allah ya ƙara lullube shi da karamar barzau to shine malam nan shi ko ya kawo mana yace babu targibi fi ittiba'il kitabi was sunna babi mai bayanin kwadaitarwa fi ittiba'il kitabi ga biyar alqur'ani was sunna da sunna meye matsayin biyar alqur'ani da sunna wajibi wajibi ne kamar yadda Shehu Usman ya ce fi wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma'i eh to fi dalilati ala wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' dalla kaga sabbin jini wasiƙa ce ya rubuta ma ƴan uwa ne domin bayyana daluluwa akan wajabcin biya alqur'ani da sunna da ijma'i kenan yana mana ishara cewa biyar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai biyar su sunna ne me dalili sai ya kawo ayoyin qur'ani da hadisai da maganganun magabata to shi da shi wannan hadisai kawai yake kawowa bai kawo ayoyin qur'ani to menene dalili game da kwadaitarwa game da biyar alkur'ani da sunna yace anil irbad ibn sariyah radiyallahu anhu qala wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan wajilat min hal qulubu wa zarafat min hal uyun fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'in fa awsina qala usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull kull bid'atin dalala rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahihun hadisi na farko ga wajibcin biyan alkur'ani da sunna ya ce an karɓi wannan hadisin daga sahabin annabi irba da ɗan sariya hadisin irba da sariya hadisi ne mashahuri ko daga irba da ɗan sariya yadda allah tabbata gare shi ya ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan manzon allah yayi mana wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi kaga ya zo da mau'izatan na kira ta aziman lisha'aniha manzon Allah ya yi mana wata irin wa'azi mau'izatan wa'azi kuwa kamar ya ce wa'azi mai kama jiki waje latimin halƙulobu wanda zukata sun ka ji tsoro daga wa'azin nan zukata tsoro ya kama su wajil mai wajil ya alhaufu kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ya ce walaisa akal hajati man bata na'iman walakin akuha man yabitu ala wajali kaga wajal wanda duke kwana yana sharar barci wannan ba dan uwan bukata bane ya nuna bai da bukata ba ma abuci bukata bane mai bukata jama'a mi an ka san shi ya tashi cikin dare yayi ta addu'a walakin akuha sai dai wanda dan uwan bukata man yabitu ala wajali wanda ke kwana akan tsoro tsoron nan sai ya hana mai bacci da ya kwanta ya dan ruru ma haka sai a tashi zuwa ibada tsoron azabar Allah kun fahimta shine yace wajilat min halqulub wanda wa'azin nan zukata sun sun sun kamu da razana da gare sun kamu da tsoro zukata sun cika da tsoro daga wa'azin nan wa zarafat min haluyun kuma idanu sun zubar da hawaye daga wa'azin nan kaga wa'azi mai ratsa jiki kenan fa qulna sai mun kace ya rasulullah ya manzon Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana fa ausina to mun ji wannan wa'azin to yi mana wasiya ya kai mu annabi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum ina muku wasiya bi taqwallahi da tsoron Allah ina muku wasiya da tsoron Allah taqwallahi ra'su kulli ra'su kulle hikimatin tsoron Allah shine asalin kowace hikima Allah ka cika mana zukatanmu da tsoronka yau abinda musulmi ya yi musu karanci kenan tsoron Allah ga musulunci jama'a ga musulmi amma babu tsoron Allah cikin zukata shi yasa ga musuluncin nan saboda babu tsoron Allah cikin zukata abubuwan da ya kamata a bari musulunci ya hana duk ba a basu ga sunan musulmi na yi abubuwan da ya kamata musulmi su yi ga musulmi nan sun yi saku-saku da su saboda mi saboda tsoron Allah ya yi karanci da diba tsafi jama'a ne matsayin tsafi kafirci sai mutum ya tsaye ana halbi ne da bindiga amma ni ganin kai wannan wasa ce in dai da gaskiya ci baganin bindiga yazo in halbai da tawa in ba ta kama ba na yadda ya ci yanzu ni ba ina da bindiga ba to yazo in halba a yi na mallan abubakar gumi ka san mallan abubakar ya ce duk taurin ƙarya ce in ko akwai ɗan taurin da ya ci taurin zo ga yuka ta ya yanka sun haka sa zuwa to ni ma na ce waɗannan da an kai halbi je da bindiga bata kama ba bindigar toka ce su zo ga ta ɗan halaba in bata kama ba na yadda sun ci maganin bindiga ka ga waɗannan duk menene sun kai ƴan tsafe-tsafen su na sun kai na ƙarya sauran abubuwa kuma duk da sunan musulunci jama'a akwai tsoron Allah babu tsoron Allah muna roƙo Allah ya shirye da mu to mu tafi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bi taqwallahi ina muku wasiya da tsoron Allah wasami'i da saurare wa da'ati da biyayya gawa ga shugabanni waɗanne irin shugabanni shugabanni na musulunci masu jagoranta ku akan littafin Allah da sunnar annabi ba kowane irin shi amma yanzu in kun ka samu malam fada yana irin wannan bayani yace shugabanni dai saboda shugabannin da ka bashi kuɗi su shigo manzon Allah ya ce yana ma al'umma annabi kawa al'umma wasiya a bishagun shugabanni tsakanin ku da Allah sanin da kun kawa manzon Allah yana wa al'umma ta wasiya su bi miyagun shugabanni a shugabanni masu jagorantar mutane akan littafin Allah da sunnar annabi su ne wajibin musulmi da kaso da baka so ba da ta yi ma daɗi ba ta yi ma daɗi ba abinda adda sauki da mai tsanani wajibin ka ne kai musu biyayya matukar ba su ba da umarnin da ya saba ma Allah ba amma shugabannin gargajiya da shugabannin demokuraɗiyya da shugabannin al'adu waɗanda ba ruwansu da ƙuran da sunna waɗannan dama mai ruwan musulunci da su ga musulunci ana ce mai irin shugabanni shekarun jiya wanda ya ce min wai wani da cikin magabata ya ce in ya san yana da addu'a guda da Allah zai karɓa shugaba ne zaiwa ni ce abin da ya sa shugaban ƙwarai gare shi wannan magana Allah ya faɗe ta annabi ya faɗe ta wani sahabi da cikin sahabban manzo Allah sun ka faɗe ta wani malami ya faɗe ta ko ya matsayin maganar malami take tana iya zama daidai tana iya zama kuskure kaga na farko kenan don haka wannan dai ba abin da za a lizanta wa mutane ba ce maganar wani malami ce yana iya yi muku muna iya yin tamu ko ba mu iya yi to amma mu muna kyautata malamin nan zato shugaban da yake nufin ya ba addu'ar da Allah zai karɓa shi ne shugaba na ƙwarai yanzu shugabanni jama'a wayan na kula da jama'arsu suna na'an na'an da jama'arsu suna wa jama'arsu adalci don Allah in kai yi musu addu'a ta ƙwarai faɗuwa ce amma mayagun shugabanni waɗanda ba su ɗauki al'umma komi ba ni ko nice in ina da dubu ba iya musu guda in ina da dubu wadda na san Allah bai karba ban iya ba su guda ban iya musu guda cikin ta to to in yi musu su ci gaba da zalunta mutane to amma ka ga malam fada sai a yi ta jawo nasosi ana yin wa da an ka ga dama to kun ji dai yadda manzon Allah ka nufi ko yace usikum bi taqwallahi inna muku wasiya da tsoron Allah wasam'i da sauraro wa da'ati da biyayya ga shugabanninku wa in ta'ammar alaikum abdun ko da bawa ne ko ya shugabanta akan ku ba shine wanda an ka fiye daraja ba bawa ku ko kuna yaya to in bawa an ka jawo an ka bashi shugabanci an ka ce shine shugaban ku yana jagoranta ku da littafin Allah da sunnar annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku wasiya da sauraron magana ce da mai da'a ga duk umarnin da zai ba ku in dai bai saba ma Allah ba kun fahimta sai annabi ya ce wa innahu yadda al'amari yake manya ishminkun duk wanda ya rayu daga cikin ku ku sahabbai ya rayu rayuwa mai tsawo daga cikin ku fa sai raktalafan kasira da sannan zai ga sabani mai yawa in ba su gane ba mu mun gani sabani mai yawa ga addini ya ku jama'a wa'annan su ɗiba su ce abu kaza fari ne wasu ce ƙarya ce ba fari bane ja ne wasu ce ba ja ne ba ruwan bula ne wasu ce ba bula bane baki ne saɓani kuma duk game da matsalolin addini jama'a mun ga saɓani ko ba mu gani ba kaga annabi ya yi gaskiya Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi ya ce duk wanda ya rayu daga cikin ku fasai raftilafan katira da sannu zai ga saɓani mai yawa to jama'a in saɓani ya yawaita menene shawarar da manzon Allah ya ba al'ummarsa ya ba su haka nan ko ya ba su mafita Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi manzon Allah bai ba al'umma haka nan ba ya ba su mafita sai ya ce fa alaikum bi sunnati in sabani yayyawaita cikin addini ya ku jama'a ga mafita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa alaikum ina umurnin ku bi sunnati da biyar sunnata wa sunnatil khulafa'i da kuma sunnar khalifofi ar-rashidina shiryayyu al-mahdiyina masu shiryarwa annabi ya umarce mu yace in sabani yayyawaita ga addini to mu bi sunnatai kenan in sabani yayyawaita ga addinin jama'a me ya mafita me maganin sabani biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba sunnar sa ɗaya ba yace da sunnar khalifofi shiryayyu masu shiryarwa su wane ne khalifofi shiryayyu masu shiryarwa khalifofin nan guda hudu na manzon Allah khulafa'ur rashidun khulafa'ur rashidun sune Abubakar da Umar da Uthman da Ali yadda Allah tabbata gare su kaga manzon Allah ya ya ba su lasin yace duk abin da sun ka wadi ko sun ka aikata sunna ce matukar bai saba ma nasin Qur'ani ko hadisi sai na manzon Allah ba duk abin da sun kai sunna ce abin da Abubakar ya sunna ne abin da Umar ya sunna ne abin da Usman ya sunna ne abin da Sayyidina Ali da Abi Talib ya duk sunna ne ba in ji ni ba in ji manzon Allah kun fahimta to wannan shine magani ko ko shine mafitar da manzon Allah ya bayar daga sabani in sabani yayi yawa a makalkale ma sunna da sunnar manzon Allah da ta khalifofin da na biyo bayansa sai yace abdu alaiha ku yi cizo akan sunnonin nan bin nawajib da haƙora don me annabi bai ce ku rike ta da hannu ba domin duk abin da kai da da hannu wanda ya fi ka karfi yana iya fisge ma abin amma duk abin da ka ci za da haƙora to sai dai abin ya fitar ciki ko ko aka da hauron kun fahimta cewar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi cizo akan sunnan nan da haƙora wato yana nuna mana mu rike ta ba irin riƙon nan da Hausa yake kira riƙon sa kai na rakashi ba a'a mu rike ta da ƙarfi riƙo ba na sako sako ba wa iyyakum sannan annabi ya ce kuma ina muku kashedi kashedin ku wa muhdathatil umur da kirkirarron al'amura menene kirkirarron al'amurra abubuwan da babu su cikin alkur'ani babu su ga sunna ba su zo ga ijma'in malamai ba daga baya an ka haddasa su ne mu da satul umuri to an ne ku da su don me yace fa inna kullu bid'atin dalala domin duk wata bid'a bata ce to kaji inda malaman larabci sun haka mu gyaran manzon Allah masana larabci eh waɗannan manzon Allah eh larabci ku kalli kowa ya diba littafi ne mai littafi ya diba wanda bai dai diba na kusa gare ya ce fa inna kulla bid'atin dalala maganar wane ne maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kuma sai da ya kawo inna harfu ta'kidi lalle kulla bid'atin ko wace bid'a dalalatin bata ce sai sun kace ba ko wace bid'a bata ba sun kama gyara annabi kuma su kamo ba annabi ya ce ko wace bid'a bata ce kace a'a to kaga ba maganar mu saurare ka maganar mu sai ya ce mu buge ma baki mu muka yi kun fahimta sai ya ce rawahu abu dawud da tirmidhi imamu abu dawud da imam tirmidhi sun karwaito wannan hadisi kuma ibn majah da ibn majah ibn hibban da ibn hibban fi sahihihi ya kawo cikin littafin sa sahih sahih ibn hibban wa qala tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi na irbad ibn sariya hadisi ne mai kyau ingantacce haka yake malam tirmidhi wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kan tagariya don haka ina mahallin shahidin mu yake yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di ina umarnin ku da bai sunna ta da sunna khalifofi shiryayyu masu shiryarwa abdu alaiha bin nawajis manzon Allah ya umarni da bai sunna ta ko bai ba ka gani at-targhib fi ittiba'il kitab wa sunna Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka yau duk wanda ya ce mu an maishe mu kwallo malamai so dama jahili kake ka mi sunna ce kai karatu ka mi sunna ka rike ina ne ake samun sunnar annabi cikin littafin hadisai ɗauku bukhari da muslim da abu da tirmizi da nasa'i da ibnu majah da muwadda malik da sauran littattafai ka ta san ma malami wanda ya san su ya karantar da kai su abinda duk ka karanta ciki kanka damu da tawili kanka damu da sukan mai suka kanka damu da musun mai musu rike abinka ita yi manzon Allah ya ce shine mafita daga daga sabani amma jama'a an yi watsi da sunnar annabi yau har ahli sunna ahli sunna mutum nawa na karanta buhari ahli sunna nawa ba su da yawa wayan karanta buhari ba su da yawa ahli sunna har masu idda'a'in sunna ba ahli sunna ne an ne sun makalaka lima da halar da qawaidi ba kaga ahli sunna rike da qawaidi don Allah ya mai sai baya wace komawa baya ta wuce ahli sunna rike da qawaidi qawaidi littafin sunna ne ha to kunci da yawa da yawan su rike suke da lahalari da qawaidi da ishmawi da sauransu na aka samun sunnar manzo Allah mm faɗi da kuwa littattafan sunna su ne inda sunnar manzon Allah take kan tagariya babu wani kwane-kwane su ne littafin bukhari da muslim da abu da turmidi da nasa'i da ibn majah da muwadda malik da masu kama da su su ne littattafan sunna wani da gigita ta ɗebai cewa ya yi duk abin da ya kawo rikitan da ake na adiba abin da ya kawo rikitan Allah Buhari da Musulun kamata a tara Buhari da Musulun ko nace zo ga sunan hako ne wai risala ta isa ci kai risala ta isa kai da baka san addini ba mu risala bata ishe mu ba yanzu in risala jama'a ita an ɗauki da ilimi amma bukari ba ilimi yake ɗauki da shi ba don Allah in ana bi ɗan dalgin magana wace dalgin magana ta wuce wannan kuma ahalis sunna don ku san da yawan ahalis sunna inda ayin ɗaya ko sanin sunnan ma ba su yi ba ba ba su karanta ba ko sanin ta ba su yi ba don mai cewa kone buhari don Allah kuna tuhuma ya sa abin da cikin buhari duk wanda ya karanta buhari bai cewa kone shi don ban san ɓannan da a cikin buhari da kawarantin cewa a kone shi gaba ɗaya ba wanda duk ya karanta kuma ya fahimci abin da a cikin buhari bai cewa kone shi to sai ka ga wani wuri an sa bukhari ana karatu wani ahli sunna wasu ahli sunna ba ta yi musu daɗi ba sai a samu wani wai bukharin nan ba littafin mu bane sai mai an littafin mu qawaidi sai a samu wani munafiki ya zo ya sa qawaidi wai buhari za a wa rabbi da qawaidi buhari fa sayyul buhari fa sannan waɗanga asuwa ahli sunna don Allah ina sunna take ga irin waɗanga Bukhari wai za a raddi da kawa'idi an sa Bukhari masallaci ko majalisi na ahlus sunna wai ba ta wa wasu daɗi ba don suna ganin su littafin Buhari ba nasu bane na wasu mutane ne can da ba su ba da su ba me ya nasu kawa'idi sai a samu wani ya yasa kawa'idi an kai Buhari yau gobe ai kawa'idi wai da kawa'idi za a walwala hadisan Buhari kuma duk sunna ce wace irin barkatattun sunna ce wannan da haka in kuna tashi ga karatun sunna ku tashi in ba ku tashi bala'i ya cika da ku wallahi duk wanda ya bar sunna bala'i ya cika da shi duk wanda ya saki buhari ya kama kawaidi faɗa mai da faɗi da murya cewa bello ya ya ce ya haɗa cikin halaka ka saki buhari ya kama kawaidi kawaidin mi Allah shiryar da mu don haka jama'a kun ji mafitar da annabi ya ba mu ko to ku rika maganar manzon Allah manzon Allah ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajil dan ni da manzon Allah ce addu alaiha bin nawajil saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani lokaci zai zo da za a azama duk wanda ya bi sunna ta kiyayya kuma za a zanka taushe su da karfi ana karbi sunnan nan ana raba su da ita shi yasa yace ku cije ta duk yadda an ka taushe ku kun cije da haƙora ba mu iya raba ku da ita wanda duk yayi kusa ko wallahi wadan gaba ka suna raba shi da sunna sai a fito da sunaye gudun ka a ce ma sunan sai ka saki ce yan zafi ko yan ta'adda in dai akan sunna ce ba yan ta'adda ba ko yan miza a ce mana a ce in akwai yan ta'addan sunna to mu ne don kakku damu da sunayen da suka yi mu kakku damu da kazuban da suka yi mu kakku damu da kiyayya aza mai kiyayya kai wannan ai dan dan kaza ne ai suna yan yan yan sai hadisi sai hadisi yan an ka ce kuna an ka ce mu ne mu na yan sai hadisi duk abin da ya zaba ma hadisi ko babu ruwan mu da shi to Allah ya shirye da mu to kun ji wannan hadisi kun ji sahihi ne ko qauluhu to zai fassara wasu kalmomi na cikin hadisin da wasu jumloli maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da yace addu alaiha bin nawajil ko cizo akan sunnonin nan da hakora ai ijtahidu ala sunna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi kokari akan sunnan nan tawa walzimuha ku lizimce ta waharisu alaiha kuma ku yi kwadayi akan ta domin annabi ya san lokaci zai zo da za a tsangwami duk wanda ya rike sunna za a ɗauku ƙiyayya a azamai a tsangwame shi don haka kakku damu da wannan tsangwama kakku damu da ƙiyayya waɗanda za su ƙe ku kakku damu da ashararancin su ku cije akan sunnan nan kama yalzamul adu ala shay'i kamar yadda wanda ya cije abu yake lizimta tai ko kamar yadda duk wanda ya cije abu da bakin da haƙoransa yake lizantarsa to kamar haka nan manzo Allah ya ce ku lizanci sunnan ashe kenan ba ka rike ta saku saku ba da ka samu wani makirsaci ya zo ya kissa kana rike da sunna sai ka bari da can mun karanta riyadus salihin da kai an ji haramcin hoto an karanta kitabul kaba'ir an ji haramcin hoto an karanta littafai da zai an ji haramcin hoto ranar sai ga wasu mallamai suna ɗaukar hoto shi kenan sai kai watsi da hadisan ka bi su a'a tsayin ka waɗannan mallaman masu hoto bisa kuskure suke ba su da wata hujja ta kaiwa gida kun fahimta ba ka karanta hadisai ba kuma sun inganta daga manzon Allah hoto laifi ne sai dai na lalura illa ala babid darura za kana makka ba ka sai da passport passport din sai an samu hotonka haka ne ko ba haka bane zaka bude account banki sai ka kai hotonka zaka dauke ka aiki sai ka cika form na CSC akwai inda zaka sa hoto kana son ka taimaka makaranta har ƙara ilimi ko na boko ko na Allah sai ka cika form din makarantar sai ka lika hoto kaga waɗannan lalura ne hakan ga ga naira kadari akwai hoton hoton inyamuri da bahilla ce da bayarbi naira dubu he kana kece ta tun daga ta da hoto kaga sa ta da zakai cikin aljihu ta kwan cikin gidanka lalura ce ko kana dauka kudda take ka kawo kofar gida ka rufe gida ka gobe ka zo ka dauka kaga lalura ce amma dai hoto kawai wannan na illajimin a illajimin ga hoton ƙato a sa ga bango wannan shari'a ba ta yadda da shi ba ko a yi album mai amfanin hoto a sa ga album a aji a kama kallo ga hoton wani ga hoton wani manzo Allah ya hana kuma ya ce duk gidan da irin waɗannan hotanni suke mala'ikun rahama ba su shiga don haka kwatanta amfanin hotannin nan in har suna da wani amfani ka kwatanta amfanin da mala'ikun rahama kai in sun ka shiga ma gida to annabi ya ce mala'ikun rahama ba su shiga don haka in ka cire hotannin nan mala'ikun rahama su shigo gidanka in ka ba hotannin mala'ikun rahama su tsaya bakin garka ba su shiga rahamar da sun ka zo da ita kaka ya hasararta kun fahimta da sauran irinsu irinsu da can ka ja wandonka wandonka lafiya lau sai wani ja'a ai abinda an kace sai in kayi don girman ka yake laifi sai in kayi don girman kai akwai hadisan da na zo da girman kai jama'a ko inda sun ka zo bawa magana girman kai kamar hadisin abdullahi dan umar dan umar ya ce na zo inda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yan sanin ku da dan umar don allah kun san dan umar matakabbiri sanin ku da dan umar kun san shi mutum mai girman kai ya ce wata rana na zo inda manzon allah gyauto na ya wuce idanun sawu gyauto na ya wuce idanun sawu kawai sai manzon allah ya ce ya ce mai irfaka sai ya baka daga turamin ka sama sai ni daga su sama yace zid ƙara sai na ƙara cira su sama ƙara zid ƙala zid yace ƙara dai sai na ƙara cira su sama wanda dan Umar ka ba labari yace bakin ina yace bakin tsakiyar kwabri ku koma ma hadisin ku ba gani akwai inda an kano dan Umar ya ja gyauton akan girman kai sannan akwai hadisin Amr ibn Abasa hadisi ne hasanun na sha kawo muku shi Amr ibn Abasa ta sahabin manzon Allah ne yana cikin tafiya sai ya ji kawai wani baya gare shi ya duka yana jan gyautonsa sama yana jan gyauton abrum na abasata yana ya Allah abduka wabna abdika wabna amatika ya Allah bawanka dan bawanka dan boyarka yace ko da ni waigo sai ni ga manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka yana jan gyauton amru sama yana gitta uzuri yana ya Allah bawanka dan bawanka gashi zai fada a wuta akan gyauto sai ya ce manzon Allah kuraje gare ni ga kwabrina sai manzon Allah bai karbi uzurin sa bai ce ya amru inna Allah qad ahsana kulli shay'in khalaqahu inna Allah la yuhibbul musbila Allah ya kyautata duk abin da ya halitta Allah bai son musbilun musbilun izarahu Allah baya son sa don Allah an nuna akan girman kai akan girman kai ko ta kama amru ibn Absa ya saki gyautun sa irin su suna nan birjik to amma saboda kissa saboda manzo Allah dama ya faɗa mana lokaci zai zo da ake kwace sunna ga hannunku ana jefarwa to duk wanda ya ce maka sai an ayi don so ya kai yarba ka da sunna annabi ce baka yadda ba jawon don ka sama ya taba tunai shi ya bari na shi ya kai shi wuta kun fahimta da masu kama da su sai ka ji wani ya ce eh ai da sadul da qablu da dai wallahi ƙarya yake kwacce da sadul da qablu da dai ƙarya yake yi bai yiwuwa da sunnar annabi da abinda ba sunna ba su zan daya ko suna zama daya to wacce ce sunna cikin su qabla ita adda hadisai duk littafin da ya magana sallah dauko duk babin da adda littafin da adda babin sallah cikin littafin hadisi tun da bakin bukhari muslimu tirmidhi abu dauda nasa'i ibnu maja muwadda malik duk littafin hadisi wanda ya magana sallah dauko ha gari ya ka hadisan qablu har muwadda hadisi no imam malik ya kawo na qablu hadisi biyu ya ka cikin muwadda amma sadalu sai dai a yi tashi shargowa a ce ai ya karantar da musulun salatihi sallah bai ce ya kabla ba to ya ce ya sadalu adiba duk ruwayoyin da na zo ga hadisin musulun akwai riwaya guda da manzo Allah ce mai kai sadalu to ashe in rashin umarnin musulun da kablu shine dalilin ba a kablu to annabi bai ce ya sadalu don haka kada kai kablu kada kai sadalu sai mun ga inda zaka aza hannuwanka in ka aza su bisa kai mu ce kun manzon Allah bai ce mai aza bisa kai ba in kan mai shefu da baya mu ce manzon Allah bai ce mu musu ya mai su da baya ba sai in ka ɗebe hannuwan ka aji kun mu ce manzon Allah bai ce ya ɗebe hannuwan ba da haka wannan mutakabbiranci ne kawai kun fahimta to duk irin su ne masu raba mutane da sunnar annabi don haka shi yasa manzon Allah ya ce addu alaiha bin nawajin maganar muhimmiya ce Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba ya ce wa an abi shuraihin al-khuzai radiyallahu anhu qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah qalu bala قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تدلوا ولن تهلكوا بعده أبدا رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد hadisin mu na gaba shi kuma game da biyar sunna an karɓo shi daga abi shuraihin al-khuzai yarda Allah tabbata gare shi ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito inda muke faƙala sai ya ce abshiru ku yi albishir ya ku sahabbaina alaysa tashhaduna Allah ilaha illallah ashe ba ku zan kuna shaidar cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wa anni rasulullah kuma cewa ni manzon Allah ne qalu bala sun ka ce eh ya manzon Allah tabbas muna wannan shaidar qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha alqur'ana to wannan alqur'ani da kuke gani littafin Allah darafuhu kamar hanya ce ga wata hanya ga wata riwaya kun fahimta ga wata riwaya ce inna hadha alqur'ana sababun wannan alqur'ani akwai wanda ya kama sababun to akwai akwai riwaya da ta zo da shi inna hadha alqur'ana sababun wannan alqur'ani da kuke gani hanya ce kamar can cikin suratul kahfi ana magana zulqarnain yace fa'ad ba sababa me sababa ai dariqan sai ya ce inna hadal qur'ana sababin wannan alqur'ani kamar hanya ce hanya ne darafuhu hanya ba yana da bangare biyu ba kamar hanyar nan kaga da wancan karshe da wannan karshe kun fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce darafuhu bangare ne guda biyadillahi yana ga hannun Allah wa darafuhu bangare ne guda kuma bi aidikum yana ga hannuwanku fata masaku bi don haka annabi ya ce ku yi riko da alqur'ani fa'innakum lalle ku lan tadillu har abada ba za ku ɓace ba wallan ta haliku kuma har abada ba za ku halaka ba ba'adahu bayan riko da alqur'ani abada har abada muddin kuna rike da alqur'ani annabi ya ba ku lamanin da bata da halaka ba za su rike ku ba insha Allah ta'ala rawahu dabrani imamu dabrani ya rawaito shi fil kabir cikin littafin samu ujamul kabir bi isnadin jayyid da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kun ji wannan ko shi ko wannan hadisi me yake karantar da mu wajabci ko muhimmancin riko da alqur'ani alqur'ani kamar hanya ne bangare guda ƙarshen hanya can wancan end yana ga hannun Allah wannan bangare yana ga hannunku ashe kenan kuna tarayya da Allah ga riko da alqur'ani kun fahimta sai annabi ce to ku yi riko da shi da jabin jabin kamar yadda ya yi umarni can ga sunna sai ya ce addu'a la yahbin nawajil to haka ya ce fata masaku bi ku yi riko da shi fa innakum lalle ku lan tadallu ba za ku bace ba wallan tahliku kun ba za ku halaka ba ba'adahu bayan sa abadan har abada sai ya kawo lan ta abadiya har abada in dai kuna rike da alqur'ani kuna rike da sunnar manzo Allah ba za ku bace ba ashe kenan jama'a me maganin bata wancan hadisi na irbadun nusariya ya ce mana sunna wannan hadisi shi ko na abin shirahin alkhuzai ya ce da alkur'ani ashe kenan ba abinda an maganin bata da halaka ya guje ma illa riko da alkur'ani da sunna Allah ka tabbatar da mu akan alkur'ani da sunna sai hadisi na gaba ya ce waruwaya an yi riwaya kaga isharatu ila da ufihi la da afihi amma kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi na imamul munziri ya yi kuskure ya zo da shi da siga ta tamridi don ya ma ishara ga cewa hadisin da ifi ne amma wannan hadisi hadisi ne sahihi insha Allah ta'ala ya ce warwai kuma an yi riwaya an jubair ibn mut'im daga jubair dan mut'im radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi kala ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama bil juhufa mun kasance tare da annabi a wani wuri da ake kira juhufa ina juhufa take ga ta can jidda inda ruwa yanzu ruwa bahar maliya ya ya ya hade da juhufa kun tuni juhufa cikin hadisin abdullahi dan abbas babin hajji babul mawaƙiti yana faɗa miƙatocin kowane yanki sai ce inna nabiya sallallahu alaihi wa sallama waqata li ahli almadina dhul hulaifa wa li ahli shamil juhfa manzon Allah ya sami miƙaci ga mutanen Madina idan ya samu su miƙaci inda suke harama da haji da umra dhul hulaifa mutanen sham kuma mutanen da za su fitowa da wajen ganamu kun fahimta su kuma ya samu su juhufa to yan juhufa tana cikin ruwa tana nan kusa da jidda to shi ne ya ce kunna ma'annabi sallallahu alaihi wasallam bil juhuf mun kasance tare da annabi a juhufa fa qala sai annabi ya ce alaysa tashhaduna alla ilaha illallah ashe ba ku zan kuna shaidar cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wahdahu la sharika lahu shi kadai ke ba abokin tarayya gare shi wa anni rasulullah kuma cewa ni manzon Allah ne wa anna alqur'ana kuma kuna shaidar cewa alqur'ani ja'a min indillah ya zo ne da wurin Allah kulna bala mun ka ce eh ya manzo Allah duk muna shaidar waɗannan abubuwa guda uku muna shaidar ba abin bauta da gaskiya sai Allah muna shaidar cewa kai manzon Allah ne sannan muna shaidar cewa alqur'ani ya zo da gaskiya da wurin Allah ko kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa abshiru to koyi albishir me albishir abinda bushara abinda ke faranta rai to koyi albishir fa inna hadha alqur'ana domin lalle wannan alqur'ani darafahu bangaren sa guda bi yadillahi yana ga hannun Allah wa darafahu bangaren sa guda bi aijikum yana ga hannuwanku fatamassaku bi don ku yi riko da alqur'ani ya ku musulmi fa innakum lalle ku lan tahliku har abada ba za ku halaka ba walan tadallu kuma ba za ku bace ba ba'dahu bayan riko da shi abada har abada rawahul bazzar imamul bazzar ya rawaito wannan hadisin wa dabrani da dabrani fil kabir cikin littafin sa mu'jamul kabir was sagir da kuma mu'jamul mu'jamul sagir kun fahimta wannan hadisi hadisi ne sahihul lagairi duk da yake yayi ishara na kawo shi da ruwaya bi sigati tamrid zuwa ga cewa hadisin da ifi ne amma sahihun ne lagairi sai hadisi na gaba yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وأمن في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير قال وسيكون في قوم بعدي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغي وغيره والحاكم واللفظ له وقال سيئ الإسناد hadisin mu na gaba shi ko an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man akala ɗayyiban duk wanda ya ci abu mai daɗi menene ɗayyibun alhalal a ɗayyibu huwa alhalal hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina Allah ya umarci muminai da irin abin da ya umarci manzanni da shi. Me Allah ya umarci manzanni da shi, ya ce ya ayyuhar rusulu, kulu mina tayyibati wa amalu salihan. Ya ku manzanni, ku ci daga abubuwa masu daɗi na halal, a tayyibu huwal halal. Ku ci daga abubuwa masu daɗi na halal wa amalu salihan kuma ku aikata ayyuka na gari. Ba umarnin da Allah ya ba manzanni ba kenan su ci halal, to iri ne ya ba muminai yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wa'anda sun kai imani ku ci daga dadadan abinda mun ka arzuta ku abubuwa masu dadi na halal kaga kenan annabi yana cewa umarni guda Allah ya ba manzanni da muminai ga abin da ya shafi abinci me an kace musu ci masu dadi na halal to shine nan yace ma akalla dayyiban duk wanda ya ci abu mai dadi na halal don wanda ba halal ba duk abin da shari'a ta haramta komai daɗinsu ba mai daɗi ba ne abu ba zai zan mai daɗi ba sai in a shari'a ta halatta cinsa kun fahimta da za a yi giya ta zuma zuma tana da zaƙi ko ba da zaƙi to sai a yi giya mai bugarwa ta zuma tana da daɗi don me da kun ce ba ta daɗi da zuma an kai ta saboda ba halal bace annabi ya haramta shan giya shari'a ta haramta shan giya don haka ba abin da yake mai daɗi illa abin da an halal kun fahimta to shine ce man akalla ɗayyiban duk wanda ya ci abu mai daɗi na halal wa amila fi sunnatin kuma yayi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ga mahallin shahidin mu nan wa aminan nasu bawa'iqahu kuma mutane sun ka amince ma sharrurrukan sa bawa'iq sharrurruka ay ashurur mun yi cikin riyadu salina in kuna tunowa kuma mutane sun ka amince ma sharrurrukansa da halal janna duk wanda an haka zai shiga aljanna abu uku ka ci halal ka kama kanka daga haram sannan ka bi sunna ka nisanci bid'a sannan ka kame daga cutar da mutane ka kame mutane su aminta daga sharrur ba ka cuta ma kowa ba ka kulla ma kowa shari ko shari na baki ko na aiki kun fahimta to duk wanda ya fake ukun ga yace da halal janna zai shiga aljanna qalu sai sun kace ya rasulullah ya manzon Allah inna hadha fi ummatika al-yawma katir wannan ai abu ne mai yawa cikin al'ummarka ma'ana cikin al'ummarka ana samun masu yawan da na fake waɗannan masu cin halal suna da yawa cikin al'ummarka cikin sahabbai masu biye sunna suna da yawa cikin sahabbai sannan waɗanda na kame daga kullama musulmi shari suna da yawa haka yake ko ba haka yake ba kala sai ya ce wa sai ya kunu fi qaumin ba'di kuma da sannu wannan zai kasance cikin wasu mutane da za su zo bayana kenan ai ba cikin sahabbai ɗaya ba har waɗanda za su zo baya duk za a samu wannan da yawa cikin su kun fahimta inda hadisin ya inganta da sai mu yi albishir annabi yana albishir za a samu mutanen kirki da yawa cikin mutanen baya sai ya ce eh rawahu ibn abi dunya ibn abi dunya ya rawaito shi fi kitabus samti cikin littafi ne kitabus samti wa gairihi da wani littafi na ibn abi dunya ba kitabus samti ba wal hakim da hakim shi ma ya rawaito shi wal lafzu lahu wannan lafazin na hakim ne wa qala shi hakim yace sai wal isnad wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne Allah ya gafarta mai wannan hadisi ba ingantacce bane akwai majhuli cikin isnadin hadisin da adda majhuli cikin isnadin sa yana yiwa zai ingantacce don haka wannan hadisi da ifi ne don me saboda akwai majhuli cikin isnadin sai hadisi na gaba yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahidin rawahu al-baihaqi min riwayat al-hasan ibn qutayba yace hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su annin nabi sallallahu alaihi wasallama kala shi ko ya karɓo daga annabi annabi ya ce man tamassaka bi sunnati duk wanda yayi riko da sunnata inda fasadi ummati ummati lokacin lalacewar al'ummata kamar yana ishara akwai lokacin da al'umma za su lalace me zai lalata su sakin alqur'ani da sunna ba abin da ke gyara mutane illa alkur'ani da sunna kenan ba abin da ke lalata su illa barin alkur'ani da sunna kun fahimta yau ga musulmi ga musulmi duka ko ina sun cika ƙasa amma me yin ranar su sun yi abin da ya kamata su yi ba su yi ba don me saboda musuluncin ɗaya ne ba tare da alkur'ani da sunna ba yasa kaga abubuwa zai yawa da bai kamata musulmi su yi ba ga sunan firili musulmi na aikatawa abubuwan da an wajibi musulmi ya aikata ga sunan musulmi sun yi sako-sako da su har ma amince da su sun zanga ba shari'a ba to Allah ya shiryar da mu shine yace man tamassaka bi sunnati duk wanda ya riko da sunnata inda fasadi ummati lokacin lalacewar al'ummata falahu ajaru yace yana da ladar mi'ati shahidin shahidi 100 shahidi wanda ya tafi yaƙi na fi sabilillah ya ɗaga kalmar Allah ya yi shahada mun yi falalarsa baya ko cikin riyadu salihina falalar shahadawa irin gara da Allah ta baraka wata Allah ta dama shahadawa to duk wanda ya yi riko da sunna annabi ba lokacin da mutane nan lalace kamar irin yanzu kenan yana da lada shahidi ɗari inda hadisi ya inganta kan da mun samu gara mai yawa sai ya ce rawahul bayhaqi imam al bayhaqi ya rawaito shi min riwayatul hasan ibn qutayba daga riwaya hasan an qutayba amma wannan hadisi hadisi ne da ifi warawa dabrani mai hadisa abi huraira dabrani ma ya ruwaito shi daga hadisan abu huraira bi isnadin da isnadi la ba asabi wanda yake babu laifi ga isnadin illa annahu qala sai dai shi dabrani ga ruwaya sai yace falahu ajru shahidin yana da lada shahidi guda wannan kuskure ne imamul munziri yayi da zaka koma madabrani shi ma cewa ya falahu ajru mai ake shahidin yana da lada shahidi 100 kun fahimta to da wanda ya ce shahidi guda da wanda ya ce shahidi ɗari dai duka ba su inganta ba duk da ifai ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi eh to bari mu rahe da sahihi ko kan mu rahe da gurbatattu wa anhu aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khataba an-nasa fi hajjatil wada'i faqal inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakinahu radiya an yuta'a fi ma siwa dhalik مما تهاقرون من أعمالكم فهذروا إني قد تركت في فيكم ما إن اتسمتم به فلن تدلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد احتج البخاري بإكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح hadisin mu na gaba an karɓo shi shi ma yace wa anhu aida amman kenan an ibn abbas wanda ya rawaito hadisin baya a shi ma wannan an karɓo shi daga ɗan abbas yarda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khataban nasa cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yawa mutane hudu ba fi hajjatul wada ga hajjin bankwana yaushe an kai hajjin bankwana shekara ta goma bayan hijira ko shine hajjin kawai da annabi ya yi bayan musulunci to ga hajjin manzon Allah ya wa mutane hudu ga hajjin bankwana faqala cikin hudubar sai yace inna shaytana lalle shaytan kad ya isa haƙiƙa ya yanke kauna an yi ubada daga abota mishi bi ardukun ga wannan ƙasa ta ku tauhidi ya riga ya kafu don haka shi ma shaytan mai karkatar da mutane ya sa su bauta mishi domin duk wanda ka bauta ma ba Allah ba wa ka bauta ma shaytan to shedan ya yanke kauna daga abota mai cikin wannan ƙasa ta jaziratul arab kun fahimta walakin na sai dai shi shedan radiya ya yadda an yi da'a a yi mishi biyayya fi ma siwa zalika ga abin da ba bauta ba shirka ya sa kuku bauta mai ku koma mushrikai shi ma ya san ba zai iya ba amma kuma akwai abin da ya yarda da shi shine ya yadda ko abin ga ku yi mai ɗaya ga abin da ba bauta ba min mata haƙaru ne daga abin da kuke wulakantawa min amalikum na ayyukanku sauran ayyuka kenan na zunubi waɗanda kuke wulakanta ma'ana kuna ganin su ba komi ba to waɗannan nan zai biyo muku ya samu ku saba ma Allah amma dai shirka insha Allah ta'ala ba za har abada ba za ku sake koma mushrikai ba kun fahimta fahadaru don haka ku yi sawana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi sawana ta yi waɗannan ƙananan ayyukan da kuke wulakantawa sun yasa su kai ku wuta in ba Allah ya muku rahama ba ko fahadaru me yasa muku fasduru kuskure ne fahadaru yake ku yi sawana inni qad taraktu fikum annabi ya ce ni na bar muku ma in ita samtun biyu abinda yake in kun yi riko da shi fallanta dillu abada har abada ba za ku bata ba Allah da ya ƙara tsira da aminci ga annabi ya ce na bar muku abin da matuƙar kun yi riko da shi har abada na lamunce muku ko ba ni nan in dai kuna riƙe da shi har abada ba za ku ɓata ba menene shi ya rasulallah ya ce kitaballahi littafin Allah alƙur'ani wa sunnata nabihi da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam don haka jama'a me ya gambu tsakanin musulmi da ƙata littafin Allah da sunnar annabi da zarar sun aje su akwai suna da wata kariya daga bata su da wata kariya don haka alaikum bi kitabillahi wa sunnati nabihi ya ya ibadallah al hadith har zuwa karshen hadisin sai yace rawahul hakim wannan hadisin imam hakim ya rawaito shi wa qala yace sahihul isnad wannan hadisin mai ingantaccen isnadi ne ihtajjal bukhari bi ikrama ɗaya da cikin marwayata hadisin ikrama imam al-bukhari ya yi hujja da shi wataji muslimin bi abi uwais shi kuma muslim yayi hujja da abu uwais duk suna cikin rijal na hadisin walahu aslun fi sahih kuma wannan hadisi yana da asali cikin bukhari haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kun fahimta wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu qala al-iqtisad fi sunnah ahsanu min al-ijtihad fi al-bid'ah rawahu al-hakim mawqufan wa qala isnaduhu sahih ala shartayhima hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala an karɓo shi daga Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan Mas'ud yace al-iqtisad fi sunnah tsakaitawa ga biyar sunna me tsakaitawa tsaka tsakiya baka lalace ba baka wuce gona da iri ba tsakaitawa ba sai ka take tautur ba ka zan matsakaici fi sunna ga biyar sunna a hasan ya fi kyau min al ijtihad fil bid'a daga kokari ga bid'a kun fahimta in kai yi kokari ka take tautur ga bid'a lada nawa gare ka baka da lada sai dai zunubi da hushin Allah to ka tsakaita ko da baka take tontur ka kai karshe ba gabbiyar sunna yafi kyau yafi alkhairi inji dan mas'ud daga kokari da bid'a rawahu al-hakim bid'an nan da ake kankanma musulmi suna hauka kun fahimta rawahu al-hakim imamu hakim ya rawaito wannan hadisin mawqufan hadisi mawqufi kenan mawqufi ga dan mas'ud ko wa qala yace isnaduhu sahihun isnadan hadisin ingantacce ne ala shartaihima yazo akan shartin bukhari da muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihun mawqufan hadisi ne sahihi mawqufi insha Allah ta'ala to sai mu tsaya nan kaga duk waɗannan hadisan dai suna nuna mana wajibcin biyar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka babu mafita daga bata jama'a ba kariya daga bata da halaka kamar yadda suke waɗannan hadisan kamar da sunna duk abin da kan rika ba Qur'ani da sunna ba wallahi ba su tsare ka daga bata amma annabi ya lamunce mu al'ummar sa sallallahu alaihi wasallam cewa matukar suna rike da alqur'ani da sunna kuma riko na tsakani da Allah ba riko na sako sako ba ba riko na sakainiyar kashi ba annabi ya lamunce musu babu su babu bata babu su babu halaka muna roƙon Allah ka tsare mu daga halaka da bata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu